له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi ne kuma akan gadwatu banil mustali ko aw gadwatu muraisi yakin da ake sa mu suna banil mustali kuma shine da ake saka masa suna da muraisi kamar da makaranta yakin ahzab an baya suna guda biyu ko ana cewa gazatu khandak ko kuma al-ahzab to shi ma nan yakin an bashi suna guda biyu muraisi ko kuma ce banil mustalik tasaniyatuha mal yace kamar yadda ya kace samiyatuha wa damanuha wa sababuha me yasa ka faɗo sunan yakin da cewa banil mustalik aw muraisi naga ce gazwatu banil mustalik aw gazwatu muraisi me yasa ka faɗo wannan wa zamanu ha yaushe aka yi ran yaushe ga watan yaushe shekara ta nawa ko wa sababu ha kuma me yasa aka yi wannan yakin ina da matukar muhimmanci mutum ya san waɗannan abubuwa game da yakokin da manzon Allah ya gabaki ɗayan su saboda masu sukar musulunci suna fakewa wani lokaci su faɗi maganganu marasa kyau dangane da annabinmu sallallahu alaihi wasallam amma idan ka san abin da yasa aka yi yaƙin to kai za ka iya ba da martani ka kare matsayin manzanka sallallahu alaihi wasallam maliki cewa summiyat gazatu banil mutsalib bi ismin banil mutsalib haka ne ko batsanin minke za'a ya ce an ambaci wannan yaƙin da suna banilin musali ma'ana yaƙin da aka yi da 'yan ƙabilar banilin musali su kuma wata ƙabilar larabawa ce daga cikin asalin mutanen kuzai'a eh to sake ambatar yaƙin da sunan ƙabilarsu cewa yaƙin da aka yi da 'yan ƙabilar banilin musali ya ce nasabatun ila jaddihim saboda asali an danganta su ne ga kakansu su bazil mutsalik din ki ko ne kuzai'a bin sa'ad bin amru al-mulaqab bil mustalik wanda shine sunan sa kuzai'a bin sa'ad eh bin amru al-mulaqab bil mustalik sunan kakansu ne sai ake ba wa 'yan zuri'ar sunan kakansu kamar yadda wani lokaci za ka samu waɗansu ana faɗa masa kanka a zamanin dacin ko a ce waɗannan ai iyalan kaza ne waɗannan zuri'ar kaza ne amma ga yanzu yawancin tafiyar ma da bawo shi ka tafiya babu tsari kowa ta kansa ma yake tarihin rayuwar ma baka sani ba yanzu kawai yunwa ta cinye kowa da kowa kawai an gigita kowa hidiya za a yi samu kuɗi ko kuma ya za a yi ta abinci shi wanda yake da damar ya samu abu kawai shi ya za a samu kuɗi shi ne damuwarsa amma ya kara tarihi san shi waye dan waye jikan waye wannan ba damuwarsa ba ne kawai yanzu babban abagun mutane kana da kuɗi in kana da hihi kenan za a harka da kai ba ka da kuɗi ba za a harka da kai ba Allah sauƙi ya ce wace san ma almuraisai kuma ana kiran yaƙin suna almuraisai da ismi ma'un libanil mutsali yusamma muraisi'un saboda sunan wani falkunsu ne ko tafkinsu ne inda suke ɗiban ruwa su mutanen banil musalik ɗin nan to suna da wani tafki wani falku da suke zuwa ɗiban ruwa a wurin a dab da garinsu tafkin yake sai ake dan sunan tafkin kuma ne muraise kamar yadda a nan ko idan mutum ɗan gasho ne ko sai a ce maka akwai aka ce maka ɗan madugu a da haga duk kowa sun mai ɗan madugu sunan wani falku ne a arewa da gari yanzu ya zama cikin gari ma gaba ki mara ta maka kawai ai dan madugu tun ana cewa falkun dan madugu kawai a ce ma falkun ka tafi dan madugu har kowa san me ake nufi kawai ko a ce maka a ce maka mashangwari ba ko wuyan kogi ba da tafi wurin ce ai yau ana kaza a mashangwari ma'ana ruwan da yake mashangwari da sauransu to su ma sunan kogin su ne ko kuma wurin shan ruwan tafkin su ne sai ake karin da wannan sunan yace kuma ana kiran shi da wani sunan ne saboda me ilizun da rasul sallama wal muslimina alaihi saboda aka tafi yakin sai manzon Allah ya sauka ya sansani a kusa da ruwan shi da sauran tawagarsa na musulmi a kaidar manzala ya tafi yaki yana duba filin da za a yi yakin saboda kwarewarsa da sanin me ya kamata a yi sai ga to na kamata ya ajiye mutanensa ko da za a buƙaci wani abu haka kuka zauna kusa da ruwa ai ba ku da matsala mai yawa za a sha ruwa za a yi alwala mai wanka zai yi ba ne ku da matsala sosai akan a ce kuna zaune a gun da ba ruwa dan ba a san kwana nawa za a yi a gama yakin ba ina fata an gane yace wa amma zamanuha a ina ne wa kanu yaskununa udaidan wa asfan su asalin kabilar wannan musulmi suna zaune ne a wani kauye ko wani gari wanda har yanzu garin yana nan udaidan da kuma asfan garuruwa ne guda biyu suna jere da junansu kusa da kusa suna dab da maka in ka kamo hanya daga madina ina fata an gane garurin sana har yanzu aka ga signboard din su kana kan titi kana tafiya ga signboard din su ga na kaza ga na kaza yace wa kuma wudu'ani ma'rufan ala tariqin baina makka wal madina ila makkata ila makkata aqrab yace wasu garuruwa ne guda biyu wanda an san su sanannu ne akan hanyar makka zuwa madina amma sun fi kusa da makka in kana maka ne ka kamo hanya za ka zo garin da wuri-wuri kafin ka kama hanya zuwa madina in kuma daga madina ne kana dab da ka je maka za ka same su ma'ana sun fi kusa da maka za ka manala ya taho da nesa kenan kafin ya zo gurin ina fata an gane ya ce wa amma zamanu ha yau sha kai wannan yaƙi faƙadi waƙa da hadi hilgazuwa fi sha'aban sanata hamsin min alhijira ya ce an yi wannan yaƙin ne a watan sha'aban shekara ta biyar na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wakila wasu kuma suka ce sanata 60 ai shekara ta shida ne bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma sababuha abin da yasa aka yi yakin shine faqadi balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annaban almustalik ko dikiyar sayyidihim alharis bin abi dirar yatahayyun li harbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina labari ne jiyo manzon Allah cewa waɗannan kabilar mutanen Banul Mustalib a karkacin jagorancin shugabansu Haris bin Abi Dirar suna shiri suna tanadi za su ka manzon Allah hari har garin Madina labari yazo manzon Allah haka manzala sai ta da waɗansu sahabbai guda biyu ko guda ɗaya je duba ya bincika masa labarin nan gaske ne haka ne ya ce fasala ilaihi sallama buraida bin husaybin al-aslami sai manzala ya tura wani sahabi mai suna buraida bin husayb al-aslami ya je duba masa ya tsari al-khabara ya bincika wannan labarin haka ne falaqi al-haris wa kallamahu buraida ya taho daga madina ya zo har garin waɗannan mutanen ya shi magana da shugabansu ma'ana ba tare da cewa shugaban ya san cewa shi musulmi ba ne ya zo a matsayin ko bako ko dama sun san juna ko dai ya aka yi ya dai samu cikakken labari daga bakin shugaban cewa lalle suna shirin za su kai manzon Allah hari har garin Madina sun maraja ala rasulullah sallama fa akbarahu da ya gama kwasan labarin sai koma wurin manzon Allah sai ba shi labarin cewa lalle lalle wannan magana cewa za a ka mana hari daga mutanen banil musalik gaskiya ce ko ina ne fa akbarahum fa akbarahum bima menene ya budu eh sai ba shi labarin abin da suke shirin yi wanda da bar sallama annasu lil kuruji fa asra'u ila zalika da labari ya tabbata cewa za a kai manzon Allah hari daga wannan kauyen ko wannan kabilar sai yi shela cewa lalle lalle a fita a tafi yaki a kaiwa wa'ancin mutane hari kafin su su kawo hari tunda mun karanta cewa da manzon Allah kai yakin al-ahzab daga nan sai ya fahimci cewa to insha Allah daga yau ba za a ba za a ƙara buri aka Madina hari ba saboda an sha wahala a yakin ahzab ina fata an gane sai ce sai dai mu mu kai musu hari da aka kawai sai ya shirye mutane a tashi kai a tafi sai aka shirin yaki aka kama hanya zuwa garin su su kuma wayantin ba samu labarin cewa manzon Allah ya taho ba suna cikin shirin su sai kuma labari ya zo cewa ai manzon Allah ya kamo hanya zai kawo musu hari su ma yace liqaul jashini yadda bangare biyu suka yi karan batta tsakanin musulmai da kuma su kafirai malaki cewa na daba rasulullahi sallama wa musulmina lil kuruji manzon Allah ya kwadaitar da musulmi su fita liqitalihim dan su yaki wayancan mutane da suke shirin ka musu hari fa asra'u ila zalika sai ku aka yi shiri cikin gaggawa ba bata lokaci ba nan da nan aka ja damara aka dauki kayan yaki aka kamo hanya kawai wa kare jama'ahum jama'atun lil munafiqina to a tafe da za a taho daga madina waɗansu tawagar munafukai su ma kuma sun shigo cikin tawagar musulmi saboda mun faɗa cewa zama manzo Allah a madina an sha wahala saboda a madina akwai musulmi zalla akwai munafukai sannan ga yahudawa kuma gashi ana yaƙi da kafirai kai tsaye to waɗannan munafukan sun shiga musulunci a baki sun bayyana musulunci suna sallah lokaci bayan lokaci amma kuma a zuciyarsu su munafukai ne manzo Allah ya san su tunda Allah ya bayyana mishi sai sun zama masa kamar kace me ba yadda zai da su in ya kashe su ko yace a kashe su to labari ya ci gaba da yaduwa a cikin al'umma cewa manzo Allah yana me kashe sahabban sa ko tunda haga ai mutane ba san me halin su ba to haka ya san su ya san halin su amma sai dauki matakin cewa a yi haƙuri da sharrin su Allah zai mana maganin su a hankali da haka ya san su shi haka ga ci gaba da tafiya to sun ba musulunci ciwon kai mai yawa ya ce sai mutane daga cikin munafukai suka fito tare da manzan Allah a cikin tawagar musulmi su ma su wannan yaƙi ya ce amma wa'annan munafukan ma da suka fito yaƙi a wannan lokaci lam ya karzu fi gazotin ƙablaha ba su taɓa zuwa wani yaƙi ba kafin yaƙin morese kaga mun karanta cewa sun je yaƙin uhudu ko ga abin da suka yaƙin uhudu sun je yaƙin al'azab ga abin da suka yi abanul abin nan da aka tafi duk yakin da manzalla ya yi kafin bayan badar sun shiga da adabada fuka a ciki to da waɗansu daga cikin su ba su ma taɓa zuwa kowane yaƙi ba sai wannan da manzo Allah ya kamo hanya a yanzu sallallahu alaihi wasallam wa sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu ila banil mustalib zalla ya kamo hanya har ya zo ƙauyen banil mustalib ga shiga garin su wa kana da'imuhum adar rajulan ayyanan lahu ya tahi bi kabrar jahil musulmina da shugabansu shi wancan alharis ɗin yanzu labarin mazalla ya taho sai shi ma ya ɗauki wani mutum ɗaya daga cikin mutanensa ya ce ka je ka nemo labarin zuwan manzan Allah da gaske ne in kuma sun taho yaya adadinsu yake ma'ana ka jaka min security report na fata an gane domin yana da matukar amfani a hukuma a ce akwai security report don a san ya za a fitowa abu ya za a fahimce shi ya ce fa'alƙal musulmi alƙabado alai faƙatalu ya kamo hanya ya taho musulmi kuma suka kama shi saboda sun gane cewa ɗan leƙen asiri ne yana zuwa suka kama shi ba su wata ba suka kashe shi ba wani dogon magana ba kawai suka ƙaddamar da shi sai labari ya komo garin cewa ai musulmi sun kama ɗan leƙen asirinka kuma sun ma kashe shi to wani abu sai ba shi tsoro ya firgita fiye da ƙima ya ce walamma balagal بلغ الحارث وقومه خبر صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأنهم قتلوا الذي أرسله خافوا كفا شديدا da labari ya je wa al-Haris shugaban mutanen Bani Mustalik da mutanansa cewa lalle manzon Allah ya taho da gaske ne da hide musulmi ba ma wannan ba kuma sun kashe dan aikinsa da aka tura je leƙen asiri sai tsoro ya kama shi tsoro mai tsanani na daga cikin abin da Allah ya manzon Allah na mu'jiza ya ce idan zai kai yaƙi guri tun tsakanin shi da gurin tafiyar wata ɗaya sai tsoro ya kawo mutanen garin haka ku duk wanda fara jin tsoron ka ai magana ta ƙare ko yawwa daga nan an a cikin yaƙi kashi ɗari to an kare ƙarfin sa kashi wajen hamsin kofe da haka ba saboda wanda riga tsorata to ba abin da zai iya yi shi yasa ba wuce ya ce wai faɗuwar gaba a taron namiji ko eh to sai yasa ba a so ka zama kana da saurin sarewa abubuwa kullun kana bibiyar mai manzo Allah ya koya maka yace duk abin da kake a duniya idan ka buga kaga an samu wani akasi yace wala ta'ajas kar ka sare inji manzon Allah kar ka yadda ka sare domin sarewa na sa mutun ya haɗi zuciya ya mutu saboda tsorata da firgita da kuma sa abu a rai cewa ka sa abu kaza sai ya faru kuma Allah bai kaddara ya faru ba kawai sai bakin ciki ko haushi kawai ga an ce ai an yi sallar isha da shi lafiya kalau an yi hira da shi lafiya kalau kawai ya mutu da ana yi wa galibi to ai galibi har attack ne yake samun mutane ko dama tun yana ta kulla bakin ciki a ransa yana tattara abubuwa suna ta damunsa to lokaci daya daga wani abu ya faru kawai shikenan sai zo ta tafashi shikenan sai ya mutu sai za ka raka da ka zama haka in abu ya faru in mai daɗi ne a gode wa Allah in marar daɗi ne a roƙi Allah ya kawo sauƙi kuma a manta da shi na neman sauƙi ne a fita ya za a nemi magani ko a warware a fita abu amma kar ka sa abu a cikin ranka rika shiga yau da gobe rika shiga ba fita yake ba taruwa yake ya za ka saba da azkar ɗin da mazala ya koyar suka ga Allah na maka maganin damuwa da bakin ciki amma idan baka saba da su ba wallahi far ɗaya zaka je ka mutu haka kawai gashi nan mutane sa ta mutuwa ba ji ba gani so kar ka yadda bakin ciki na wani ya shiga zuciyarka har ka je ka kashi kanka a banza a wafi Allah ya tsare imanin yace sai tsoro ya kama shugabansu da sauran mutanen gari to kuma haga dama ɗabi'ar yaƙi ne wancan lokaci kai har na yanzu ma ai mutum yanzu za a kai yaƙi irin wannan ba shi kaɗai yake zuwa da shi da mutanensa ba yana da ƙawaye na ƙawancensa da ya zo su kamar ɗauki a yi gangan ko a tafi to da labari ya zo cewa ga abin da ya faru da su kuma lalle ga manzalla na tafiya din faro su an kashe ma ɗan aikinsu sai waɗanda suka kawo masa ɗauki daga cikin larabawan ƙauye-ƙauye sai kowa ya ja baya gudu garinsu tun da kai ka jangolo to bala'in ka ci ka sai suka ware kayansu suka bar shi kawai ya ce wata farraka anhum kathirun mimman kana ma'ahum min al-arab sai da yawa daga cikin larabawa da suka kawo mar dauki dan su taimake shi a wurin yaki su taya shi sai kowa ya ja baya gudu suka rabu suka rabu da shi kaga ya dawo kansa da mutanansa bala'i wa wasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ila muraysi'in wa huwa ma'ul lahum biqudadi sai manzo Allah ta hotiriyan tiriyan har tafkin su inda suke ɗiban ruwa korama su da take kudai sai ya zauna a wurin yayin sansani zaka sake sakawa yakin suna da wannan gunda manzon Allah ya zauna sallallahu alaihi wasallam wa gara alaihim rasul sallama wa hum garun sai manzon Allah ya kai musu farmaki suna rafkane sun san da ya taho amma tsammaninsu sai jibi ko sai gata ko sai citta ko sai yaushe suna cikin ɗimuwa ba san yaushe za a zo ba kawai suka ji kawai nan da nan ai an din faro su an kutso gari ga dawakai ga jarumai ga takwabi ga bala'i ya shigo musu haka shine wa kuma garuna ma'ana suna rafka ne sun ko shirin kokarin su fito ma su ja daga a yi tsohon yaƙi ba su yi ba domin dama sun riga sun tsorata na fata an gane to ana ta kukkulla ya za a yi me ya kamata mu yi ko to yanzu ya zami da su me ana ta wannan abin kawai saka da ai ga su sun shigo gari kaga bala'i ya zo musu daga nan kuma ba wata magana shi yasa Allah ya magana akan cewa ai idan aka kawo yaƙi cikin gari shugaba ya shigo gari da yaƙi to zai mai da garin fa kufayi ne zai mai da masu ima a garin sune kuma kaskantattu ko lokacin da na wannan wata mata ta matar san'adin nan wanda suke cewa barkis wasu malaman ta wasu malaman tafsiri da take shawarar mutanenta ni an turo min wata innahu qulu ilayya kitabun karim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa atuni muslimin ya ayyuhal malu aftuni fi amri ma kuntu qadiyatan amran hatta tashhadu qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayk suka ce to kin dai sun cewa mu jarumai ne mun kware a yaki ba ma tsoro ka zama fada kullum haka yake don nuna shugaba cewa shi jarumi ne ai mu jarumai ne ba ma tsoro amma dai wal amru ilayki yanzu kai umarnin ki muke jira in kin ci a tafi a yaki za mu tafi yaki in kuma kina da ra'ayi ki faɗa to daga ta kware a siyasa da mulki kai ta ja musu hankali ta ce innal muluka iza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizata alaha azilla su masu mulki in suka shigo wa ya gari da yaƙi wani sarki ya kawo garin ku yaƙi to yana ɓata garin gaba ɗaya don mara shi ne sai ya mai da manyan sarakunan ƙasar shugabannin garin zan to ƙaskantattu an kamo sarki shugaban ƙasa an saka masa an ya zama ɗan fursuna ai bala'i ya ci mutane Allah ya ce wa kazalika ya fa'alu kuma haka suke kuma haka da ɗabi'a da yaƙi har gobe a'a ba ta mata ba amma ta san haka ake yi Allah kuma ta hakan ake yi kuma wannan yin ɗabi'a da yake har gobe har jibi ko shugaba gaddafi na misir ba shi bane shugaban ƙasa da aka tara baro bala'i da masifa me ya koma yana kwana kwalbati a kwalbati saddam hussein yana shugaban ƙasa da aka tara bala'i aka shigo da yaƙi ina ya koma kwana a cikin kogo mutumin da shaddar da yake zama bayan garin sama ta gwalci ya dawo yana kwana a kogo haka an an bata lamarin kai da ta amfani da kwarewarta ta ce to abin da nake so da ku shine yanzu ba yaki zai ba ko wa inni musafin ilaihim bi hadiyatin fa nadratun bi marji'ul mursal zan aika musu sako kyauta kuma amakin aka yi wannan sarkin tunda ba san shi ba idan sarki ne na mulkin mulaka'u ai kudi dama yake so to zai karba zai a bar mu daga nan mun san ba maganar Allah yake ba in kuma zai karba yace shi fasko da mu musulunci addinin sa din nan to mun gane wannan sarki ne kuma annabi ne kuma haka ce to haka ta kware a sha'anin mulki sai ta fidda mutanta a cikin bala'i a ƙarshe ta shigo cikin garin annabi Sulaimana ta musulunta ko ba haka bane Allah ba da labari eh Allah wannan ya ce mata ne yace udkhuli fis shigo cikin fada ta ce falamma ra'atu hasabatu lujjatan wa kashafat an saqaiha ala innahu sarhum maradun min qawarir ala ibni rabbi inni aslamtu alzanatu nafsi wa aslamtu ma aslamana lillahi rabbil alamin ikan ta musulunta ta sa mutane ta cikin salama to haka idan ba haka ba duk shugaba idan yace zai yaki wata shugaba wata daula to ai dan mara kasar zai zai lalata komai ne zai canza duk tsarin da ake tafiya ne wannan shine tsarin yaki yasa Allah raba mu da ganin sa bala'i ne ba dan kankani ba da haka dai aka kawo musu ce manzo ya kawo musu farmaki wa hum garuna suna cikin rafkana fa sabiya zararihim aka kakkane dukkan zuri'ar su matan su da ƴaƴan su saboda a yakin manzon Allah ba a kashe mata kuma ba a kashe yara kuma ba a kashe tsofi sannan ba a kashe fada da yake cikin cocin sa manzo ya hana kashe shi saboda ai bauta yake shi ba yaƙi yake ba so sai a rabu da shi in kaga an kashe mutum to mayaƙi ne so namiji ne jarumi da kayan yaƙinsa ya kawo shi ma yana ƙoƙarin kare ƙasa ko kare kazaɗinsa amma mace da yaro manzan Allah ya hana a kashe su wani shine tsarin mulki tsarin yaƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kace wa amwalihim aka cika ganimar dukiyoyinsu da a fi sahihaini hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim min hadisi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu daga hadisin abdullah ibn umar Allah kara masa yarda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam agara ala banil mustali wa hum garuna ay ghafiluna manzo Allah ya kai banil mustali farmaki an kai musu hari wa hum gafiluna ma'ana suna rafkane ba su dauka cewa yanzu zai shigo ba ba su yi shirin yakin ba a lokacin su saboda sun riga sun sare sun tsorata kawai suka riga ai an shigo garin su kawai da aka kowa sai tashi da kokarin shi ma zai jarumta sai a maki na makewa a kama na kamawa kowa dai aka gama ya kare shi kawai shikenan yace fa qatala maqatiluhum aka yaƙi dukkan jarumansu duk wanda soja ne da kayan yaƙinsa shi ma yana kare garinsu to sai aka yaƙi da shi wasa biya zararihim aka kuma kame matansu da 'ya'yansu a matsayin akuyangi da kuma bayi wa asaba yau irin juwairiya a wannan yaƙin ne aka kama 'yar shugabansu juwairiya bintil haris 'yar shugabanci ita ma aka kama ta matsayin baiwa saboda an kakkashe mutanen su ta zama haka mace ce ba za a kashe ta ba sai aka tattaro dukkan bayi da aka kama su aka raba wa mayaka jarumai yadda ake raba ganima aka ba kowa ina fata an gane wahiya bintu sayyidihim al-haris bin bin abi dirar ita yar shugaban su ce kaga yar sarki ce fa gimbiya ce fa guda kaga yaki bala'i ne kenan gimbiya ta zama kuma baiwa Allah ka raba mu da bala'i فكانت من جوتن السبيع في منين في تلك الغزوه تكسنت tsaye daga cikin bayi da kuyangi da aka kama a wannan yaki wa kanat fi sahami sabit bin qais radiyallahu ta'ala anhu kasance a cikin rabon wani sahabi da aka tamar sabit bin qais Allah kara masa yarda da aka raba kuyangin yakin kowa aka bashi nashi sai ta ta zanto a cikin rabon wani sahabi sabit bin qais to haga ya sarki ƴaƴan masu daraja ne saboda kowa da irin tsarin da ubangiji gina shi akai yanzu haga dan da yake fito a ya tashi a fada ai ɗabi'arsa da halayensa ba irin wanda ya girma a cikin gari haka bane saboda akwai abu na kama kai akwai abu na dattaku akwai abu na girma da ba a san kaskanci duk dan fada haka ya kamata ya zama za ga ko hira bai suka yi da mutane sosai ba kuma ko da abokan hira ga baya kyakata dariya saboda kare mutuncin gidansu ba haka bane saboda haka ita babbar mutum ce yar manyan mutane amma ga ta bala'i ya cin mata an ta samu jarabawa ta zama baiwa yanzu sai ta ce wa shugaban nata tunda haga ai waye ya ce tana da ilimi tunda yar manya ta ce masa ni ina so ka rubuta min kudin fansa zan biya ko dama ana haka shine mukatib bawa ya ce shugabansa ka daura min fansa nawa zan biya ka in fanshi kaina ki kawo miliyan 100 in ya hukunta shikenan sai a rubutu sai a yi alƙawari to daga nan kuma zai fara kokarin biyan wannan kudin na fata an gane idan ya gama biyan kudin nan shikenan ya zama da ya fanshi kansa da kansa kenan to haka ta ce waje wannan shi abin nan habibi ta ce to ka ni kaman alfarma daya ka rubuta min fansa nawa zan biya ka in fanshi kaina in zama ya ba baiwa ba tunda yar sarki fa ta zama kuma baiwa ga sarka ga kaza ga aga ai ba daɗi ai babu ba daɗi a laifi shi yasa kai ta ganin din mai daraja to yana kiyaye darajarsa kare zubar da ita saboda Allah karrama ka ya baka matsayi mai kyau to ka kiyaye karka je kiyaban za a zo a kaskantar da kai ko kuma kaskantar da mutanen gidanku mhm yasa hatta aure kuma tana son wanda za ta aure shi to walinta dole sai duba ya ga wanda za ta auren nan auren ware ba zai zubda kimar gidanmu ba a gwanin sai aikin wali ne kenan domin tun akan ta ne mace ta ga kawai tana son mutum kawai shi kenan za ta yarda da shi ta cice masa ba na amma wani in kike aure shi kaskanci ne saboda mutum bane mai daraja ba mai mutunci bane bai san daraja ba zai walakanta ki mutumin da bai san kimar abu ba in ya sama bin ai ba ya kimanta shi walakantar da shi yake ya dauki gol yaro karami ya dauki dan kunnan gol wari daya akan titi me zai da shi yana ta wasa kare da ya jefar da shi saboda bai san kimar shi ba ba haka bane to amma an kasa wata babbar mace ta ga gol wari daya kaga to shine to haka abu yake tafiya to shi sa abawa mai kima kimarsa tace fakata baha sai ta nemi ya ba ta fansar kanta suka yi alƙawari da shi cewa za ta biya fansa kaza daga nan ta entu shikenan ya zo cewa da ta rubuta wannan fansar cewa za ta biya kuɗi kaza sai ta taho gurin manzon Allah ita da kanta ta ce ya taimake ta ka san waye shi ka ce make ni in fanshi kaina na zanto ni yar shugaba ce wani kaza kaza kaza na zama bai wa yanzu gashi an kama ni amma wanda aka bashi ni a matsayin rabansa mun yi da shi cewa zan biya shi kaza to ka taimaka min gurin in biya wannan fansar ya manzo Allah zala da ya kalle ta yar daraja ce yar mutunci ce mutane ne masu ima kuma ai tausaya mata yanzu a ce yar sarki ta da baiwa haga babu daɗi ko don zala kuma ya fi kowa sanin kamar ya kamata da kuma mutunta masu mutunci sai su to nawa kuka yi da shi zai biya zaki biya kamar ka ce yanzu miliyan ɗari cito ga miliyan ɗari a je a bashi me ya ta ji aranta daɗi ko ya to ba haka ba ma in kin yadda ma zan aure ki don ya ƙara mutunta ta manzala ya aure ta ai daraja ce a gunta magana zama za mu karanta ba to bari ku ji albarkar da Allah ya mata sai manzala ya biya ya ce fa'adda ana har sallama wa tazawwajaha sai ya biya fansar da mai gidan na ce daura mata hagan wala Allah shi bai san manzala bane zai biya kuma da ka kudin ba a ce manzala bane ya biya tana gunsa eh a za su dole ai tunda ai a lokacin zamanin sun su da su da cewa kafire ne amma suna da ɗabi'a na amana tun a zamanin jahiliya in ya ce maka zai yi kaza kawai zai yi kaza a kun manta kisar sahabin da aka kama sha matsayin fursunan yaƙi aka ɗaure shi aka ajiye shi a gida kuma ya zo wata rana ya nemi matar gidan ta ba shi aran aska mana zai ɗan gyaran fuska ta ba shi kuma ta ba shi ga ɗanta ƙarami ya zo gabansa yana wasa hita an kada cewa ah ta fa bawa wannan fursunan aska mai kaifi kuma ga ɗanta tan yaje gurinsa to ta samu ɗan yana yi wa ɗan wasa kuma yana sha'aninsa da askar shi ya gama abin da yake ya maida mata kayanta ya ta kina tsammanin zan cutar da shi amma na aibata faɗa haka ba ko to su sun da cewa ko da ba mutum bai musulunta ba ɗabiyar laraba yana da amana in ya ce ma amana to an gama magana bahaushe ne yanzu ya zama wani abu da mu ne yanzu duk abubuwa su lalace mutum sai rantse maka da wallahi tallahi billahi lazi kuma ƙarya yake kai manzo Allah ta duk wanda ya maka rantsuwa da Allah maka magiya kamar abin da ya nema to amma an ka masa kuma yanzu cin amana ta ka zai sai dai tunda kai dan Allah kuma Allah zai maida maka abin da ya cuce ka amma yanzu magun ba sai ba ana bane mutum ya ma rantsuwa da manya-manyan maganganu ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahuwa akwai rantsuwa da tauce wannan ya gama rantsuwa amma kuma shi da yake faɗin ƙarya yake ya san ƙarya yake kuma an ka bashi abin cutar ka zai ya samu zala ke cewa daga cikin waɗanda suke da mugun matsayi a gun Allah mutumin da aka amince mar dan Allah kuma sai ya ha'inci wannan ya shiga uku domin da Allah yake abin haka ko ba zai gama da lafiya ba Allah tsare mu yace sai Allah ya aure ta fatazawwajaha sai ya aure ta kaga ta zama ya ya biya mata kudin fansa kuma ya aure ta ta zama matar manzon Allah to yanzu an raba dangin ta gaba ɗaya kabilar su duk an rarrabawa mutane a matsayin me kuyangi da bayi da labari yazo sabu cewa ai manzon Allah ya aure Juwairiya yar wannan kabila ce to kara da san manzon Allah irin na sahabi suka ce ah yanzu manzan Allah ya aure ta to sun zama dukkan kabile sun zama sirkan manzan Allah da haka duk wanda yake da kuyanga a cikin bulugata ya yanta ta sai da ka yanta mata sama da ɗari sanadiyarta juwairiya kenan bintul haris ina fata an gane ya ce faƙafa ko ina ne ko ina muke fatar musulmi da bai sabi haza ko aziwaju miyatu min bani mutsali sai musulmi suka yantar da kusan mata ɗari ko kuyangi ɗari da suka da suka rike su a matsayin bayi saboda sun ji manzan Allah ya auri juwairiya to yanzu kai ka zo ka rike kuma wata ko kanwata ce ko yayarta ce ko babata ce a wadaka kuma kuyangarka kuma ka ce kana son manzan Allah to wannan shine asalin san manzon Allah suka ce tunda manzon Allah ya auri su sun zama sirkan manzon Allah gaba ɗaya zuri'ar da haka duka mun yanta su su kuma saboda larabawa da sun san mutunci to ganin an yanta sai yanzu an ba su free kenan ko da sun tafi su fa kenan babu da za a musu suka ce tunda haka ne mu kuma gaba ɗaya mun musulunci to kaga kyakkyawan hali sai ya jawo abin da ake bukata to kuma dama manzon Allah abin da ya hanga kin da zai aure ta da'awa ta tafi da ake bukata kaga yanzu da yaki ne ai kawo an yaki to kawai wanda ya mutu a wannan yakin shine kadai ya mutu amma duk sauran sun musulunta salin alif saboda kyakkyawar mu'amala da manzon Allah ya musu mutumin da zaka zo ka yake shi ka zo ka ce to yarsa ka ka aure ta ka yanta ta akwai abin da ya fanda raza ko manzon Allah shugaban duniya ma da lahira su kuma daga nan suka ce sun yanta su ga baki ɗayansu su kuma suka tunda an yanta mu saboda mutuncin da aka yi mana ko wa ƙalu suka ce a saharar rasulullahi yanzu sun zama sun zama kenan abin nan zusurkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahha an ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha yace hadisi ya inganta daga nana Aisha Allah karamata take cewa ko fama a'lamu imra'atun kanat ala qaumiha azam barakatan minha tace wallahi ni dai ban taba jin ban san wata mace ta fi ta jawo mutanen ta albarka ba kamar juweriya mana iya sani na inda na Aisha ban taba jin wata mace da saboda ita albarka ya ga cikin mutanen ta ba kamar juweriya sai saboda sanadiyar ta aka yanta sama da mutum 100 su kuma sanadiyar wannan abin da aka musu duk suka musulunta kaga duka ladan musuluncin su sai ya koma gurin juweriya in ka musulunta duk abin za ka yi na ibada saboda ka samu lada sai Allah ya ba ta irin wannan ladan saboda ita ce ta fara asasa misali sandiyatin da aka samu wannan cigaba to haka wannan fama ta ce shi to abin da za mu yi magana a nan shi ne don ka gane ƙimar mace a musulunci ko yanzu wani sandiyar mace aka samu albarka ta shiga cikin zuri'a ba fa gidansu kaɗai ba duk zuri'a ta haida abin ya shafe su gashi kuma ana karanta har tashin kiyama ko da aka idan ubangiji Allah baka ƴaƴa mata ka gode masa ka roƙi sa musu albarka ka san ɗabi'ar jahiliya ta jahiliya can can tun zamanin kan manzo Allah yazo tana yawo har gobe har jibi yanzu wani akwai wanda ya tsani matar saboda tana aifa ƴaƴa mata zalla ya tsane ta haka kawai wai tun dimmi take aifa mata to mu yi mutu Allah ne yake ko ba haka bane to kuma ga ɗabi'ar jahiliya ce zamanin jahiliyar larabawa wata mata mai ilimi mai wayewa a jahiliya ce ba musulunci bane fa mijinta ya aure ta take aihuwar 'ya'ya mata kawai sai tsane ta sai je ya auro wata amarya daban mai wata kuma ko ta haifi ɗa namiji ne kawai sai tare gidan amaryar ba ruwan shi da gidan uwar gida ba ta yi faɗa ba ba ta da hankalinta ba saboda wayayya ce ta fahimci rayuwa sai ta masa bayanai a cikin baitoci na waka ta ce mali abi jandalin lam ya atina me yasa abin da baya zuwa gurin mu ya bi tufi betal lazi yalina kawai ya tare yana zama a gidan da yake makotan mu ana gidan amarya ba zuwa gidan mu ko yace saboda me sai yana yace ce gadibanin alama ako Allah na lil banina yana jin haushi dan wai ni bana aifar ƴaƴa maza tace fa wallahi ma za ka bi aidina tace to aiwar da namiji ai ba ni nake ba kenan ba fa inna ma nu'il ladhi a'taina mu mata muna haifar abin da aka bamu ko ba yi bane ko take ba kanta dan Allah ne albangida ce lillahi ma fi samawati wal ardi ko yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u min inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima saboda me innahu alimun qadir mulkin sammai da ƙasa da duk abin da ke cikin Allah ne shi ne yake ba da kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya so sai fara kiran ‘ya'ya mata da kira mazan ba ma don a nuna maka matsayinsu a musulunci babu addinin fadi ba ya mata mutunci fa kamar musulunci tun zamanin jahiliyar laraba har yau babu addinin da ba ya mata daraja kamar karantarwa da manzon Allah ya kawo sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu anan da Allah ke magana kan ni'imar aihuwa sai da ya fara kirin cewa kyautar ƴaƴa mata kafin ya ce ɗa namiji kuma qur'ani daga bakara hanna su ga alarmomi sun da yawa ko babu satar babu satar da zali a qur'ani ko akwai suratul rizali akwai ne amma akwai suratul nisa malamai suka ce mara tafsir na ulumul qur'an suka ce har guda biyu ne ma qur'ani suratul nisa akwai asu guda ta talak zai an yi magana kan kare yancin mace ne daga saki da kaza da kaza da kaza ita ma ake suka ce mata su ai suratul nisa ce amma baka za an ce suratul rijali ba algarraduna kai ba sai dan abada an nuna maka kimarta ya mace ce ubangiji yake cewa mazalla ya hadisi yake cewa kai duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata ya ba su tarbiyya ya kula da tsawainiyarsu ya ɗauki nauyinsu kuɗin kitso kuɗin lalle kuɗin kashewa ko ba ka bane kuɗin ɗan kunar zambaki kuɗin hoda da gazal yana ba da yawa yana ba ƴaƴansa ya yi haƙuri da tsawainiyarsu ya ce sun zanto kariya ba zai shiga wuta ba ɗa namiji ba ina ka taimaka don kai ɗa namiji ba ka shiga wuta ba eh za maka bala'i ban kai wasa mutum nawa suka mutu saboda bakin cikin ƴaƴansu nawa dan sai ja masa bala'o'i shi kuma ya riga ya riga ya karaya shikenan bala'i ya jinin sai hau tsoba sai je mutu nawa ake babu adadi ai da nawa suka ja iyaye abubuwa marasa adadi yasa dan Allah baka ƴaƴa mata ka gode masa malamai ma suka ce hasali idan ka fa kai aure aka fara aifa maka ƴa mace to kai ba karamin albarka bane da shi a gari amma ɗabi'ar mutane sai ka mutane cewa wayo shi shi shi kaza yake so so ba a bawa Allah zaɓi duk abin da Allah ya baka Allah ya san hikimar da yasa ya baka me yake so ka yi ka gode wa Allah bisa kyautar da ya baka ta bayinsa ko bawansa ko baiwarsa kuma ka roƙe ya sawa abin da aka haifa albarka sawa'un mace ce ko namiji ce ƴaƴa mata nawa ne suke albarka wanda babu adadi a tarihi ga sunan ko nawa a haife ta a gidan ba ta fayi karatun boko ba ta ta samu aiki ba boko ce ba wata kawai ta karatunta na allo ta samu irin ta ɗaya ko biyu aka mata aure kuma take zaune a gidan mijinta ta yi biyayya sama da shekara kaza ba ta rabu da gidan mijin nan ba tana ta haƙuri Allah ya saka mata albarka a cikin wani abu take na sana'a wani abun mamaki na ubangiji tana sai da ko abinci ne ko tana ɗinkin hula ne ko tana ɗinkin menene kaga kawai ta samu albarka ta je maka ta kai uwarta maka ta kai ubanta maka ta sai ubanta gida kaninta ma zai aure ita ta biya marka za ba a kusa da ba idan kana da yayi mata ma in ka tashi aure ya kai kusan gara basa kake ci amma shi duna abubuwa sun mara yawa in ka zo yaya aure zan yi ta to aure za ka yi to ya ka yi to me ka tanada a to ai ɗabi'ar namiji shi haka ne me ka tanada a ba ba problem a kawun suna gani ko ba shi bane kana da gida kana da jari to za a ja ma tambayar aure baka da gida baka da jari to ba da ni ba a shikenan ya tafi nema da kansa shikenan ta maka da yayu mata fa idan kai wasa sai su maka aure ma baka da kosisi saboda tausayin su su kawo kuma sun kashe ka yanzu ka ba sana ka aure ka shiga ufa baka da gida baka da sana kuma ka aure yar mutane ai baka ma da tausayi kenan ai baka da tausayi kenan samu da ala ayi halin dabi'ar su su ƴaƴa mata akwai jin kai akwai tausayawa haka Allah ya yi su ya sa mutum kada kana zargin ƴaƴanka da Allah baka cewa mata ne domin hatta ɗabi'ar mutum zahiliya fa a yanzu ka gane mutum gashi kamar ya fahimci addini amma ka gane bai cika damuwa da ƴaƴansa mata ba ya fi mai da hankalinsa akan ƴaƴa maza haka muke galibi haka muke wai ita ai mata ai gidan wani ce zaka daga an zo neman aurenta kawai shi wani tsaya dogon tunani da bincike ba wane ne wannan mijin menene tsarin sa ya addini ya faɗa game da a bashi aure kawai shi soke shi dai a mata aure tafi da tafi da tafi kamar ta zama wani bala'i ya kace ganinta wani ko ba haka bane ƴaƴa mata da yawa sai wanda suke albarka suke abin mamaki ma a duniya ba su kirgu ba ba su kirgu ba suna nan to da ka duba wannan baiwar Allah ita kaɗai ta jawa zuri'arta da kabilin su gaba daya albarka wanda gashi an faɗa ta ce sauna na Aisha ban taba gani ban san wata mace da take da albarka ta jawo mutanta albarka kamar juwairiya ba sanadiyar ta sama da mutum ɗari suka musulunta kuma aka ‘yanta su daga bauta suka dawo ‘ya'ya kuma suka ga addinin musulunci ce sa idan kana da ‘ya'ya mata to ka tsaya kawai ka tara hankalinka guri ɗaya ka ba su tarbiyya ta addini ladabi da biyayya ka koya musu kunya ka koya musu amana ko ba shi bane ka san da yawa muna da matsaloli muna ɗauka cewa damuwa da karantar da yara makarantu da ake zuwa yanzu na zamani kamar shi ne ka gama ɗanka komai kuma ba haka ba ne domin ilimi daban kuma tarbiyya ma daban kuma haka ba ne to ka ba yayanka tarbiyya ya fi mahimmanci akan ka damu da zurfin iliminsa ko ya ya samu ilimin ko mun kankantarsa inda yana tarbiyya to za ga ilimin ya amfanar da shi da kuma mutane amma idan ya sa ta samu ilimi babu tarbiyya to tana zama bala'i ne ma society tana ji cewa ta gama kaza a ce yanzu ta gama digiri ta yi masters ta yi phd idan ka tafi birane suna nan sun fi cikin mota sun rasa mijin aure suna nan barkace kuma nan gaba kaɗan idan muna raye a nan masu kaga ire-irensu ta yi masters ta yi phd ma ba ta da zai aure ta ta haka nan ka cuce ta kenan na fata an gane ya san ta taso ka ba tarbiyya in aka samu mutumin kirki yana santa ka tabbatar mutumin kirki ne yana da addininsa mai kyau ne ɗabi'unsa masu kyau ne kawai ka aura masa ita haka manzan Allah ya ce karka ce sai ta gama makaranta to ta zama ta zama mai mata nau ne suka karatu suna gidan mazajensu ko ba su da adadi to inda ka tabbatar mutumin kirki ne yi mata aurenta malamai suna nanatawa ko duk wanda ka ga ayo yana yana tuciya da ilimin zamani a yanzu da muke a Najeriya a yanzu yana dukan kirji da ilimin zamani a yanzu ya zama PhD holder ko ya zama professor zaka samu mamarsa mahaifiyarsa wata ko primary bace ba amma ta ma tsarin da ya zama wani abu a duniya shi kuma yanzu da yake donar recently din da shi da matar ta duk su masu karatun zamani ne ƴaƴansu kuma sun zama ƴan kwaya to ina ilimin nasu kasan illar ilimin zamani a yaya mata shine muna sa ƴaƴan mata karatu ne dan su zama wani abu ba wai dan ilimin ya amfanar da su da kuma ƴaƴan su bane kuna gane bambancin duk da kaje ce ai yanzu ƴata ta yi karatu to a zuciyarsa a boye ke ta gama kana samu aikin gwamnati ta zama baiwa kenan ko ba shi bane ta zama baiwa kenan ta zama yar wahala kenan galibinta sai wanda Allah ya tarfa garin ta nono amma ba mai saka su karatun dan ya amfanar da su da mijin da zai aure su da yayin da su haifa ba ba shi bane manufar manufar shine ta gama karatun ta samu aiki ta samu kuɗi tana kawo mar kuɗi sai za waye gari a ƙarshe ta gama karatun ba mijin aure cikakke tsayayye ko da akwai mijin aure amma ba cikakken namiji bane kuma cikakken namiji shine mutum da zai iya riƙe mata ya ba ta gun zama a kudin sa ko gidan shi ko gidan haya shi zai biya ya kawo 3 square mil ko na kusa shekara dindi babu yankewa da kudin sa ba da kudin ta ba ya ba ta sutura da kudin sa ba da kudin ta ba ya ba ta magani da kudin sa ba da kudin ta ba cikakken namiji to shi ko ba zai iya auren mace mai aiki ba ku gane wannan ba zai iya ba shi kuma dan ta ci lokacin sa kada cikin zaman kana san yin nan sai ta fara kici kici yare ai zan tafi office da karfe bakwai ba dalla na bar abinci akan kaje ka sauki haka ba zai iya ba sai da ki auri 50-50 ki auri ba cikakken namiji ba wanda ke za ki kawo rabin cefanen gida shi ma ya kawo rabi sai ku rika rayuwa a haka har ku je ku mutu to haka ai ba ki ci nasara ba ɗabi'ar ya mace ita shine idan tana yarinya babanta ko marikinta a matsayin uba ya kula da komanta da cinta da shanta da maganinta da sutararta da kayan kwalliyanta da kuɗin kitsanta da kuɗin lallanta ya biya yarka ce wannan haƙinka ne Allah ɗaura maka kamata wannan dole ne idan ta girma ta ka manzalin aure sai wani ya zo cina zai aure ta to wani haƙƙin da yake kan baban a ɗazu da jiya yanzu ya dawo kansa ta zauna a gida ta shirya mara jin daɗin gida a kula da gida a kula da yara a kula da tarbiyyarsu shi kansa a saita shi ba haka ba ne ya shigo fuza-fuza su ce me kake nema ne oga ko ba yake nan ba eh can sa san da zuwa sa eh ya welcome back sa a karrama shi abin da ɗan rami ke so kenan a duniya a mutunta shi a karrama shi da sai ta mun rayuwarsa baby kuma wannan yaro ne matashi ne bai sa abin da yake bari sai a bar shi yaran yara ne ai in ya gama nan gaba shawara zai faɗa ba ai me kunya zai daga yayansa manya a ce masa baby to haka yare ne na yara saurayi da budurwa su ci dubi faɗa su juninsu haka ai my baby my sweet my lollipop duk zaka donan za su faɗa amma na girma fa ai ba zai faɗa gaban ya mata shi da ayansa ba saboda inda mai kunya ne ko ba shi bane sai da ki muna daukan dabi'u da halaye da na western civilization sai kawai ka zo ka zauna a gidanka ai faɗan ka ce me sunan sai ranka ce maka wai dadi danka da kai fa wai dadi kai bature ne wanda a cikin kalmar akwai wani abu na rashin karrama ma a ciki yanzu ka ce babanka baba ko abba to ya fi tausasa zuciya akan ka ce daji na fata an gane karke da ɗanka ce ma dadi kul to ya daga mamar ne dad wai ku yan boko ne yan wayewa ne ko wace mata mom da wannan ba ba tarbiyar musulunci bace duk ba tarbiyar musulunci bace kada ka domin ka kashe kanka a kalmar babu wani abu na risnawa a zuciya baya zuwa ka kwatanta ka ji eh ko da kira waya ka daga kawai kuna daga waya hello dad haka zai ce wai ku kun waye amma ga baban ke bugu maka ka daga za ka yi sallama dole ko wani ka zaka ce baba ko abba haka da akwai abu na mutunta a ciki amma dad mom ba ɗabi'ar musulmi ba ce wata ka bar bature ya kayan shi ɗabi a sace amma kaka dawo naka na mamadin nan ko umma ko baba ko baba ko abba da sauransu kalamai dai irin wanda suke alaka da musulunci na fata an gane to haga ta ya mace idan ka tada da wannan ɗabi'ar ta auri miji ya ci gaba da mata waɗannan hidimomi ya ba ta abinci ya ba ta gurin zama ya ba ta sutura ya ba ta magani ya ba ta kuɗin kitso ya ba ta kuɗin lalle ko ba ka bane ya ba ta ma kawai ƴar saramoni shi ba kudin komai bane kawai nake kashe ni shi ne musulunci ai ka ba ta kamata walfaya ko a ƙarshen sati ko a ƙarshen wata iya dai income ɗinka da kake samu wannan face kawai ki uzurin ki za ka tafi kitso ga kudin kitso kada kitson fa naira 500 da ka ce ga 1000 wa hasu ne ai ko yawo to ai wannan dina da ciwo ai to haka yin ɗabiyar ɗan wata ka ji daɗi a rayuwarta ta zauna a gidanta da ta nemi abinci akwai shi a kicin ɗinta haka hankalinta a kwance sai ta shirya ma kai ma rayuwa da kai da ƴaƴanka da duk wanda shigo gidanka gidanka akwai nutsuwa amma yanzu kun tashi kaca kaca kaca kakon kaci kamar wani faka faka irin da samarin nan ko bakwai kuna faka faka faka duk kun fice a gidan kun ja gidan kun garkame shi kun kai yaron makaranta zai zauna tun daga wannan bakwai din har karfe biyar na la'asar ba gaskiya ba yanzu to me tushe din wannan yaron amma kai da kake zuwa firamare da kake yaranka za ka dawo tara ma har tara muna dawa ai ka dawo tara ka ci ɗumamanka ka sha koko a ƙara ma wani abu ka koma makaranta in kana kusa ma ka tashi birnin ma ka ƙara leƙowa a ɗan ƙara gyara ma ka ƙara koma ka tafi kana wasa cin abokananka haka kawai ka zamo ka to gida a guje ko ka kira mutane ku zo mu je gidanmu tsarin bature ne zo da shi an koma kowa sai ya yi aiki ya samu kuɗi kuma kuɗin gashi baya samu yanzu kaga shi abin da aka samu ya raba ka da naka na asali kuma baka samu abin da kake tsammanin ba haka ya cuce ka kuma aslala a cikin kwakwalwa ya gama da kai ba da karfi zaka ba da kanka zaka kai danka kai wani barkahi ne yare ta samu miji fa tsayayye mutumin kirki sai ubin ya ce a ai shi sai ta gama digiri shi ba zai mata aure ba da haka wannan mijin tun yana ga zai iya har ya haƙuri mai watsar da ita mu kuma ɗabi'un mu har gobe na arewacin Najeriya al'adar mutum tana cikin tana cikin jinin ka baka sani ba ba kowa bane zai iya yadda in kika yi digiri kuma ya aure ki ba su da yawa ba su da yawa ba kowa bane don ba kuma abin da baka haushi ne in za a yi karatun ma a yi mai amfanar da al'umma mana ta yi digiri ame sai ta ce maka a hausa ta yi sociology ta yi ta karanta bet ne to ke rika suwa ce na yake wani kasuwanci mai ta karanta wani abubuwan da ba zai mata amfani ba a karan kanta bari al'ummata amma misali Allah ya mata hazaƙa yarinyar tana da basira za ta yi ta yi misali nursing school za ta yi ta yi mbbs ta samu ta iya za ta iya yi in manufarka a matsayinka na uba cewa ne ta samu aikin don ta taimaki al'ummar musulmi to Allah zai taimake ka kai kuma ita zai mata albarka amma manufarka shine ta samu aikin tana samun manyan albashi ta kawo kuɗi to haga an shiga layi na masifa ke sama haga dukkan wasan da muke ayyama suke ta yanzu babu waɗannan a cifa midwifery ba za ka samu muna da yawa ba in ka je karatun medicine din shi ma babu ya'yanmu da yawa a ciki suna da giridin sun yi kaza amma duk wani layi ne wanda ba shi da alaƙa ma da ci gaban rayuwar su karan kansu ba ga shi in har zaka tasar karatun ma to ya kamata setin da zanto misali ko lab scientist ce irin masu awon jini a asibiti da sauransu din nan ko to haka babu laifi ta tamu lab scientist ko ko ta shiga layin kansa kawai harkar likitancin ma tana kula mata da yara ƙanana haka da daɗi a cikin wannan to kuma irin wannan yanayin idan kai mutumin kirki ne suka ji ka aure ta don ka taimake ta ba ta ƴan ƙarfin gwiwa a addini a cikin koyar da taimakon mutanenta sai ka sarayar mata ma da lokacin nata kuma ka taimake ta don ta da haɗin yin aikinta kina ɗaukar miliyan ɗaya karki da murƙe kuɗin shi zan ba ki 24 hours ba ki da matsala albayanki kina taimakon iyayenki da shi sai ki aure ta irin wannan don ka nuna mata ƙwarin gwiwa na karatunta amma za abin bakin ciki shine wayannan masu waɗannan kwarewa a ilimin ba sa kuma samun mijin aure to mu ɗan irin al'umma ne mu wani irin mutane ne mutu ta karanta misali nasin ce ko midwifery ce ko kuma medical doctor ce ma amma ta rasa samun mutumin kirki cikakke ya aure ta to haka kaman kuna kashe gwiwar kuma su masu son yin karatun kar su yi karatun saboda kin yi karatun kin gama kuma kin rasa mijin aure cikakke sai dai ki aure wani dan harbe ta mace ki za ki ciyar da shi ki za ki matsinki ki za ai haka ne haka ne ita kuma ɗabiyar ya mace inda ta tafi kowa kuɗi a duniya ba ta gaji ciyar da mutum ba ita ita haka ba haka Allah yi ta ba ita ku inda kuɗin kwalliya ne ta sake sabon kayan ɗaki ta sake kwanuka ta sake takalmi wannan shine ɗabiyar ya mace ita haka Allah yi ta da sai gwalagwalai ta yi kaza da kaza shi ne kudinta ita kai kuma ke ne masha Allah ka ci ba ka da matsala ko ba shi ba ne kai namiji kake ne kana so kaga cewa ka kawo gidanka abinci cikakke an ci makota dangi ɗan uwa kowa kana masa alheri shine ɗabi'a ɗan namiji kuma yana jin daɗi ma aka ce ya ciyar da kowa ba shi da matsala za ki fita haka ma to ai shine wannan shine damuwar da ke faruwa din ta yi karatun likitanci saboda ta haka likitanci akwai gajen ci kwana asibiti ta ci kwana asibiti to shi kuma ya ce wai shi ba zai iya haka ba to kuka hana su karatun gaba ki daya to kuma nan gaba wane ne zai na kula kuma da ku da matanku da 'ya'yan naku sai da kawo waɗanda ba musulmi ba kenan haka babu amana a ciki to haka muna kashe kanmu da kanmu in ma ka ɗauki layin su yi karatun amma wanda ba zai amfanar da su karan kansu ba barantana kuma 'ya'yansu da kuma zuri'arsu kuma ta ɓata ta yi karatun to ta gama babu aiki in ba ta samu aikin albashin bai kai ta riƙe kanta ba ma ba ta taimaki wani kuma babu mijin aure cikakke tsayayye sai don za ku yi rayuwar hamsin da hamsin zai kawo shinkafa ko hatsi ya kuma cika kayan miya ta haka wannan ba ɗabi'a ta bace su ya kamata ka zama mun farka mu canza tafiyar da ake ciki amma 'ya'ya mata albarka ce alheri ce a musulunci za ka mutunce musu gata kina gidan mijin ke miki komai kin tsufa kin girma 'ya'yanki kuma Allah ce su dawo su ma su riƙe ki kisa wani ce manzan Allah ya manzan Allah wane ne ku kowa cancanta na masa nagarta ya ce ummuka mamarka ƙala sun ma'ayyu sannan asko sannan kuma sun maman bayan ita fasewa ya ce mamarka dai bayan ita fa ya manzan Allah ce mamar taka dai to bayan ita fa ce to babanka shine na hudu kenan abin da ake nufi in ka san ganewa in yaro ya samu dubu dubu arba'in zai ba iyayensa a hadisin nan na manzan Allah to sai ba ma masa dubu talatin ya ba kuma oga dubu goma wanda shine nassin hadisi ina fata ko ka gane don a nuna maka matsayin ya mace a musulunci to ka gaya mun a matakan rayuwa guda uku da kike tafiya da su duka Allah ya baki darajoji kina karama ba a miki aure ba baban ke rike ki duk abin da ake so a yi wa yarinya budurwa matashi a rinka miki da kayan kwalliyanki kaza da kaza duk ya miki ana miki aure mijin ke kama kina girma kin tsufa kin zama babba a yasan da su su kuma su kama kike ne kina cikin daraja har mutuwar ki idan kuma kike haƙuri kike rike wannan yaran kika sha wahala da su ya da daga makaranta ya jefar da takaddunsa ya jefar da katta sama kina tahi da asibiti in sun ka fita sai ki tattara kowa ki hada mar kayan sa a dakarsa don ba zai kula ba zai tambaya ba sai gobar safe ni ban ga safa ta ba ce zo ga ta ko ba hiwa ne ni ta kalmi na kai ma ga naka takarda ta ga ta ga zakarka duk ta hada masa kuma kullun ga da rinka ba ruwan shi saboda yaro ne ko a lokacin muna firamare ba har waka ce kawo yara ba wai an kusa an kusa aje gida aje ayi kaza ayi wasa shi shi burin sa a duniya ayi wasa to ya dadi zai je farna komai sai tafi sa sai gobe zai nema in babu kuma ta kuka to amma idan ke uwa ce cikakkiya sai ki zauna a wannan yanayin ki shirya wa danki rayuwa ta nagarta ki saita masa rayuwarsa ki shada mar komai sa daga ya tashi to ga kayan ka nan ga jakarka ga kayan uniform ɗinka ga safarka ga takalminka ga komai ka masha Allah kin yi karatu an ba shi assignment to ba zuwa za a samu kuma mai gida yana bacci ta shi assignment ba shi kansa ya sai fashe in kin iya to yake zo wa aka ba assignment a cikin ko ko class wa ake sa ko homework to gani wajibul manzil ai to zo sai kimar to yau da gobe ai ba dabba bane yara yana jin duk miki ce masa da ya fara girma zai fara tunanin kai ai mu kan iyaye mu sun taimake mu zai rika kullum miki ka masa to yanzu ga ya samu kuɗi a duniya wa zai fara tunowa iyayensa saboda an bar duk abin da ya kamata amma an je an shanya ka a makaranta tun daga karfe 8 har karfe 5 kan ka zo gida ma hida ta shigo haka kuma za ka yi kwana biyar a mako ko? to yana maganar waɗannan abubuwan kaji problem ba zai kare mana ba kenan kina ga wanda ya tafi a wancan tsarin da ya samu fara samun kuɗi matar shi ba ruwan da mamarsa domin ya koya abun iyaye cewa rayuwa ana gata akan family nashi ba nasu ba zaka ba ruwan da kai da baban da ba ruwan da ku in ya samu dan kuɗi matarsa kai dai so leshin 200 matarsa ke kuma ya sami ki leshin 50 irin mai zafin nan wallahi kuma shi ma sai a shekara da azumi zai kame ki so daya hajji yagiya kuma kullun aka tafi ita za kawa saboda ne baki nuna masa kauna ba ya tashi bai ga kauna da soyayya da inda ya kamata ba amma duk wanda aka masa wancan tsarin zaka galibi yana tausayin iyayensa yana kuma jin nauyin cewa suna da wasu haƙoƙi a kansa domin yayi abubuwa wanda na saba ku labarin wani aiko yayi gagara san da yake yaro ya zo girma ya aure aka haifi ya sa sunan mamarsa aka ƙara ya sa sunan mamar tashi dai aka haifi ta kuma ce ita dai hallaku aka ce mai sa ce wallahi sanda yake yaro ya saka mamarsa wahala da yawa baya jin magana yasa Allah in dai na rai har ya mutu duk mata da zai haifa ko sunan iyaye kaga yanzu yana jin cewa yayi mamarsa abin da bai kamata ba zaka ki yanzu za a yi ma ya cewa ya faranta mata rai kawai to nuna zai samu kuɗi ka ce ba zai kawo ta ba ya ce shi ne yana ya riga gama inda ya wata ce ko dubu ya samu ko da sunan mamar shi ne kawai ya rage na kuku dai amma shi ya san ya zai faɗa shi dai ya saka sunan mamarsa to shi ya san ya zai faɗe su ai tunda gidan shi ne ai ta ma haka yake zama maka wannan ta yi haƙuri da wahalhalinsa ko amma yanzu ya da gida gidan yana kulle sai dai shiga gidan makota a tsangume shi a jefe shi ko tafi gidan kakawanci kuma duk galibi ɗabi'ar matanmu da wasu fulani ba sa iya riƙe ɗan da ba nasu ba ɗaɗɗai ne masu riƙe yayin da nasu to tun da babu ya tafi ga gidansu a rufe ya tafi gidan nan an kore shi ba zan zan da muke wani zamanin yanzu ya zo a za su ciwo sai su kai ka tafi gida kai ko zauna ka tafi za ka kawo mai ɗanka cikin ƙasƙanci kenan to shi sa lalle lalle ka canza ɗabi'unka da halayenka ‘ya'yanka ka mutunta su ka imanta su ‘ya'yanka mata alheri Allah ya baka ga manzan Allah ya yi hadisi duk wanda yake tausayawa mata sawa'un matar ka ce ko ‘yar ka ce ko mamar ka ce to za ka samu shiga aljanna saboda da Allah kimanta su a musulunci su kuma su ayyau suka ce sun ci abin da manzan Allah ya koyar sai da su fita what man do woman can do even better wannan ba zo yaudara kai bane ai ba gaskiya bane kuna sane yanzu an yi zabe a America kwanan nan tunda ake a America ba taba yin zabe an fadar wanda ya tsara ba sai a wannan zaben sai a yi sati biyu ba fadar wanda ya ci ba lokacin Bill Clinton da ya zaben sai an fota biyu ba fadar wanda ya ci ba ana nuku-nuku ba haka bane amma nan fa a ranar aka ce shi saboda me shi ba ture ba maukaci bane gaba ɗaya fa ya san cewa in suka ba wannan matar mulki sun rushe isa ba za su bata ba ba ma ita ba waccan kafin ita Hillary Clinton ita ma ta ci zaben ai ba Hillary ba Hillary mai sunata matar ai ita ce Clinton ta ma ta ci zaben ai amma waɗannan yan electoral college suka ce a ba za a zaɓe ta ba to haka da ɗabi'ar to haga ashe wanda ya kawo muku cewa ku fito ku fito ku nemi yancin ku ashe ƙarya yake yi shekara kusan 200 ana siyasa a America ba ta in shugaban sama ta ba me yasa me yasa me yasa amma na ana ta zuga ku ana mai da ku ba ku san me kuke ba yanzu ga wani bala'i ma da ka kawo mutane wani NGO zuwaye ana ba mata kuɗi ana zuga su suna kashe auren rikin su sama da yake shi Allah sarkin adalci ne sai ta kashe auren sai Allah ya wulla ki tallan kayan miya sai ki ta fama dolanki saboda aure amana ce in namiji ne ya ci amanar iyalinsa za ga ƙarshen yi wasa sai Allah ya hana shi mata kwata-kwata har ya mutu saboda aure amana ne in mace ce ta walakanta aurenta ta ma sai Allah kaskantar da ita ta rasa ma mai aurenta ta fama da ranta ta siyo man shafawa da 'ya'yanta guda biyu su dangule su shafe kwana uku ta ji kamar ta fashe da kuka ware kuwa amma wanda kai duna ka so manya fa ya kare ka ce yanzu har ya kare ka zo ga zaka amma kuma zaka siyo an jima zaka siyo kaga suna zuga mata wai idan mijinki ya miki wane ne ga lambar mu nan haka suke fara ba mata fa eh ga lambar mu nan duk mijinki idan ya miki wani waye da ba daidai ba ki kira mu ki ga mana aure ya fi nawa ya mutu sadira wannan abubuwan nawa suka mutu za a baki dan wani kudi wai dubu talatin dubu hamsin waye waye ba wata gaba dama aka baka sau daya kamar wannan abin na wannan yaran ne masu mani in kuka ci sau daya ku ta bala iko ku kasu ce ta fashewa da ku to dama shigo shigo ba zurfi za a maka a baki dubu talatin dubu ɗari ki ji daɗi ku ta ballagazanci ki fara sana'a to tun da kin sa'a wa Allah ba zai sa albarka a jarin ba ai kowa ya sani mun tashi da mu ga mata waɗanda suke zaune a gidajen mazajensu suna sana'o'i kuma sun biya kuɗin hajji da kuɗinsu kamar ka ce an sun biya miliyan goma sha sun tafi maka ba maka ba ce ai maka da tsiri misali ɗaya ce in da dubu ɗaya biya yanzu nawa ce maka miliyan goma ko ai balin kuɗin ya zama ɗaya kenan kuma Allah ya ba su masa albarka da ma zo ana ziga ku ku bijire wa Allah ku bijire wa manzon Allah wai ku fito ku nemi yancin ku to menene yancin ki fito ki zama ballagaza ki zama asara ki zama shirme kowa ya ganki a kyauta ke da Allah miki kima kina gidan babanki a matsayin budurwa Allah ce kar kowa ya ganki sai ya tambayi izinin babanki fa baba idan ya bada izini shi zai zo a ganki so daya ya ganki so daya kun yi zance sai ya tambaye ki ya miki in duka ce eh to sai ce to ya zo shi ya zo ya magana aure a wuce gurin shine musulunci fa in bai mata ba to ma to mun gode kai hakuri kina gidan mijinki ba cikin mutunci ba ruwanki da kowa ba ruwan kowa da ke sai mijinki sai ƴaƴanki da danginki dangin mijinki wasu ma sun manta da ki a duniya saboda ba sa ganin ki kina zaune a cikin rufin asiri amma yanzu an ce ki fito ki nemi yancin kanki to ko kin yi karatun aka tsauke ki aikin nawa ne aikin yanzu ki kaddara ma baki dubu ɗari a wata dole fa duk watan duniya sai kin saki hijabi ko da guda ɗaya ce ta zuwa aiki dole ka sai takalmi ta zuwa aiki dole ki sabon ɗinki dole ne don za a zaje shagon aiki ba ki da sabon kaya to nawa ne kuɗin hijabi yanzu nawa ne kuɗin takalmi nawa ne kuɗin kaza ta ga ƙarshe duk abin da ce galibi wahala kike sha kawai ba kya amfanar komai sannan ba ki kwanta kin huta ba ba ki zauna a gida kin nitsu ba eh shi ma dai azaba ce duk shi ma azaba ne rusa ka ba yarka tarbiya in an zo ana neman aurenta ka tabbatar mutumin kirki na labara ala abu ne guda biyu kawai ya ce idan za ku mutu zana dinahu wa kulkahu fa zauju ku aura mar ita addininsa amma na ji wani malami ya fasara da nan ba daidai ba ne fa wai kawai ka zo neman aure kai ku duba kawai addini da halaye ba ruwanka da sana'a kuskure yi wannan fa manzon Allah fa ya an zo neman aure fa ta karki auruwa ne fa innahu su'ulukun la mala lahu saboda bai da kusisi ba neman kuɗi ya hana aura mishi ita to daga cikin adabi'a mai kyau akwai mutum yana da sana'ar yi da namiji ne babban abin ga darasa kace kana da sana'a domin ka je wani guda ce me sana'arka ko ba ka bane ce ni kaza ne to Allah sa albarka abin da aka na shi ne karka damu da sai karfin kudinsa yana sana'a ya to a bashi inda mutumin kirshi ne arziki na Allah ne ta sa aura masa ita in kuma za ta yi karatun to a dubi karatun da yake zai amfanar da al'ummata ko za ta karanta nasin midwifery lab scientist medical doctor wani duk abin da ake fama da ake maraba da shi in kuma ta yi wannan karatun to a samu wani mutumin kirki shi kuma ya sacrifice lokaci kuma ya aure ta kuma ya kimanta ta don ya bata goyon baya da ƙwarin gwiwa amma ke kika ya aure kuma kike ce da mijinki haka wannan akwai bakin ciki a gurin ta ai Allah ya samu dace to dai ala ayi halin mata suna da daraja a musulunci muna fatan Allah sa su gane su dawo su gode wa Allah bisa ni'imar da ya musu babu addini da ba aya mace mutunci kamar musulunci yanzu turai kace garin turai fa ko mata da miji na gaske ne waɗanda ba wai ƴan zaman friendship din ba dan hiwa turai kawai kawa yake kawai kawar ki ce sai su zauna har su aihu wani lokaci amma ba matar ki bace kawarsa ce haga an canja wa zina suna kenan ko ko ba hi bane to haka za su ci gaba da rayuwa to matar ma da ya auren ta gasken to suna zama ne 50 50 yawwa tunda kima ya kina aiki shi ma yana aiki to ki rike kanki shi ma rike kansa haka suke rayuwar su za su fukan ti siyayya ta siya mun take so ta biya da katinta shi ma sabon da yake so ya biya da katinsa haka da tare yake yi shi ai marowaci ne ai shi ya dauka cewa kowa ya tsaya da kafa sai haka shi ne rayuwar shi ba malam bature to yake so kai ma ya kawo ka wannan bala'in haka ya bala'i ne to haka sai ku gane cewa musulunci ya kimanta ku ya daraja ta ku sai sun ka cewa to ai wai musulunci dan me zai ce a gado a bawo mace kashi daya a ba namiji kashi biyu sai to gado ba sai an mutake sun gado ba to me yasa kuma a kyauta ubangije fifita mace har so uku to namiji so daya danka ne kai ka aife shi gidanka ne da uwar tashi da shi kansa ka kake ciyar da su baka bane ka kake ba su tufafi magani su tara kudin makaranta amma manzala ce idan ya samo kudin sa ko naira dubu hudu to ya ba wa mamasa dubu uku kai ya baka dubu daya wannan rabon manzan Allah ne ya yi shi in ka ƙi yadda da haka ka saba manzan Allah inda ka sani to da kyauta da gado wannan ne zai fi maimaituwa da yawa a rayuwa a kira ta fi maimaituwa mai wa Allah saka shi ya zauna tsawon shekaru masu yawa to haga ashe ta ku gane cewa musulunci kimanta ya mace gado ba sai an mutu ba za ta gada mata kunna ko ba sai an bar ma ban gadan ba kowa ne ma ki bar abin gadan ta wanye mutu to amma kyauta fa ihsani fa in yi dai sai muku tufafi da mamar da baban in yi siya babansa kayan dubu hamsin to abin da ya kamata ne sama masa na dubu ɗari da hamsin shi ne abu sunar manzan Allah haka manzan Allah ya faɗa ya duballe shi na manya-manya masu tsada a tamfa 'yan waje masu tsada ya kawo mata ta ce kai ka kai wa ne haka ce wata yare ta hawa aikin fi kowa ma ne a gona kai sarauniya ta ce ba shi kenan ba a ɗinka ki sa kayan ki more kawai a ce mamar wane ce ba da daɗi ba ma amma ya riga cikin tsimmo kara wani fadon tsabar bakin cikin kayan ɗakin matarsa ya lalace zai siya matarsa wani kuma ya ɗebo wai tsofan na matarsa ya kawo uwarsa ita kuma ta murna an ba sabon kaya yanzu wani zai gama lafiya zai gama lafiya uwar da ta haife ka ta riƙe ka ta ma komai da komai akwai dameji fa eh a duka suna yi suna yi kayan saka sai ya kashe sai ba baban shi kunce baban shi mahaifi fa sai kamar kuncen kaya yana zaune a Abuja sai tara wani buhun tsummo karan sai kawo karshen shekara da Disamba ya kace wani Kirista wai ba zai kawo muku zara ba sai a Disamba Allah kamata in ga zo ka kore shi kace kai arne ne ta wani ba ne su kar ƙara zuwa wani Disamba kada ka ƙara zuwa wani disamba wallah wani baya zuwa garinsu daga adigena abuja Allah sai a disamba sai taro buhuna da tsummo karansa sai zo rarraba muku waiwai ya kawo muku hukuncin ka baban ka da haife ka ba za ka ashe da ka kima ka samu sabon kaya in ana yayin yari in kai kana sha'awar yarin ka sai irin shi kala biyu ka kawo masa kai ma ka dinka iya mana a gane duk alamu ne na rashin albarka so da haga ala'ayi halin mu kimanta ƴaƴanmu mata kuma na da nake faɗa idan kai wannan abin da muke zayyana tunda manzala ne ya faɗa to Allah zai ma albarka zai ƙara maka arziki zaka daga yau ƴaƴanka mata idan ka je gida idan da ba ka yi daga yanzu ka fara ka ce za a tafi kitso nawa ne kuɗin kitso ko a siyo man wanke gashi a wanke musu gashinsu a taje a gyara musu ga kuɗi a je a musu kitso za su yi lalle a ji a su lalle ka ba da kuɗi ba wai ka bar matar taka ta rinka yi ba kudin kitsan ma? kudin kitsan ma malan daji? to ai tsara a tefanin hisa labarka da tefanin shi haka Allah ke tsarinsa ai idan ka ɗauka cewa yanzu kai kawai cefane ka zai duniya to sallah barka da cefane ba za ka gama tefanin kuma har ka mutu amma ka ɗauka cewa bayan cin abinci akwai haƙoƙi a kanka na iyalinka kuma za ka ƙoƙarin yi to Allah zai taimaka kuma karin ɗai na fata kuna ganewa shi haka tsarin Allah yake duk abin da kake ɗaukan Allah Allah ce ana inda zan na abdibi ina nan da ba na ke ɗauka ta in ka ɗauki Allah zai yi afuwa zai yalwata zai maka in ka ɗauka cewa kuncewa za ka kunce ma haka Allah ka tafi da al'amarinsa ai dai ka san cewa dole a wai ya mace kitso fita za a mata to dole a mata kunshi to fita za a mata dole a sa mata dan kunne domin ta Allah ya ta cewa ba ta kanta baya fitowa ya tayi rata yara ce ta yi kitso ta yi dan kunne ta sa sarka ta sa jambaki ta sa hoda ba ka bane ta sa aurewuro ta sa duk abin da ya kamata na gayin su kai ne baka bukatar wannan sau yaro matashi yaro namiji na ruwansa kawai kai ga fita kawai ba ka da matsala kuma ka fito kai kuma kai kyau ba ruwanka haka Allah ya gani kuma kai kyau eh kai kyau amma mace fa dole ka jika sa mata dan kunne ko karshen wata ka zo galaba shi to ka ci to wannan aje a sayo dan kunne a sai ai kitso ai lalle ko nawa ne karkare na abu in dan Allah kai Allah ranka sa maka albarka amma ka dauka cewa kai kawai ce fa ne ce fa ne ce fa ne ce fa ne to ka shiga uku har ka mutu ba za ka koshi ba haka Allah ke tsara shi saboda ai dan adam ba dabba bane ai dabba ce kawai ci ne kaɗai aikin da za ta ke a duniya shi kuma ɗamun ɗan adam fa shi kaɗai ne a buƙatarsa yana buƙatar yi wanka sabulu fa ko ba za a yi wanka da sabulu ba oman wanki fa ko ba za a wanke kaya ba eh man shafa ba za su je man shafa ba dole kuma sa yarinya mace hoda da jambaki dole ne wannan wannan haƙƙi ne akan uba wallahi muna kuma nanatawa dole ne akan ka in baka yi wasala tambaye ka kuma matarka ma dole ka siya mata waɗannan kayan dole ne wajibi ne ka sa mata kayan kula da kanta don malamai suka ce hatta turare da ake sa mata kala biyan turare akwai na dole ta kuma wanda kawai na luxury ne kamar tare da ɗauke warin hamata warin wasu wurare dole ka siya mata wannan don ta zama da kimarta ta cikin mutane a jita da mutunci ba ta warin komai amma kan mata ka kawai ba kawai dai wai abinci abinci abinci ba kuɗin wanki babu kayan sabulu babu ɗan turaren da shafa a hamata ba to ya haka mata da ba sa iya tafiya unguwa fa da daddare saboda ba su da kayan sakawa babu kayan sakawa to kaga wannan ba musulunci bane ya zame ki tunanatawa in baka da kuɗi karka ya aure haka Allah ma ya faɗa ka yi haƙuri ka dage kai ta addu'a Allah zai buɗa ma sai ka samu kai aurenka amma in baka da shi ka haƙuri da maganar mace ka je ka ta azumi kana cin tuwonka kawai har kuma kuma ga Allah ka haka Allah ya faɗa wannan ne gaskiyar magana saboda su mutanen kuɗi ne ubangiji ne bai ce a umarin da shafin hiliyat ka san a hiliya kuwa kayan ado fa to kayan ado ba kayan kuɗi ba ne to kuma ka jika aure mutane ba jambaki ba huda ba gazal sau ka ganta kamar namiji ko sandandan da ita laraba ta ce maka na'om a ga bai ba ai bai ba ai to kuma zai su mutum ba kai ba haƙinka ne haƙinka ne gaskiya to kuma yar gafa idan ba ta adan ware ce na santa sai da samu wani yi ma ballaga za a zo gurinta amma ita yamacin tana fitowa cikin tsafta suka ce me ma kyau a me kwalliya ai kwalliya ba kyau ga sakawa ba yana fito da abin da mutum ke da shi ne tana da kyanta asali to aka sa kwalliya ya ƙara fitowa kin ko ba shi bane ta fito charles da ita kowa na santa amma ka bai yarka a wulakance da tufafi yarinya budurwa kayanta a yage yarka budurwa kayanta a kode haka ai bai ba ai bai ba a matsayin ka na baba ba ta dai bane to suka ta kokarin cewa zaka rufa mata wannan mutuncin kuma ba su kame tsada fa kawai ta samu dai kame kare mutunci sai ga Allah sa albarka a tafiyarka ita ma kuma ta samu ji mai albarka ko wanka samu domin ka saukar da haƙƙin da Allah ya daura maka na ba ta kuna ganewa da haka idan da ba ka yi to ka fara daga yanzu in kana so ka samu yalwar arziki kuma ka samu aljanna garabasa to ka kula da ƴaƴanka mata ka kula kuma da matanka da kake aure da su ka mutunta su kannanka mata ka mutunta su kana musu kyauta da ihsani suna gidan maza suna fama da rayuwa kai kuma Allah dan hore maka da gurgudu to ka rinka shifting shifting a wannan watan ka yaka wance kaza ba san yake ba yanzu to wani namijin nauyi ya masa yawa ba zai iya sai mana zai iya gamsa da iyalin gaba ɗaya ba sai ka sai mai mai kyau ka ce wancan zo wannan ce ta hafa ki da yayanki Allah zai baka lada kuma zai kara maka arziki watan gaba kuma ka siya wata ita ma haka kawai taranka kamata ziyara ya gaji a kwana biyu na zo ga hekki ne wallahi ga nan kyawa yanki lalle gaba ta 500 ko 1000 digin da Allah baka annabi ce in kana kula da ƴaƴanka mata ƙannanka mata to Allah zai baka aljanna fa ga kisa Jabir mun karanta da ku ko Jabir bin Abdullah baban shi ya mutu bar masa ƴaƴa mata wajen guda tara aka ce autarwa wata ran aka ce bakwai ko biyar ya tashi aure me sai aure babbar mace ta fi shi ma shekaru aka ce ya aure ta saboda kula da ƴaƴanninsa mata to kuma kai ka walakanta yarka wannan fa kasa shi suke yin lalata fa galibin su saurayi ya zo ya ba ta kyautar dubu biyu ba ta karɓa ba gobe jibi ya so kayan kwalliya na kusan dubu talatin ya ba ta za su yi biki ya ga bikin kawarta ne ya ɗike ya ganki haka wallah kuɗin ankon ni ban da shi ba zan je ba ce a nawa ne ankon wallah dubu biyar to ga dubu hamsin haka suke samari wallah haka suke to ki baki da waya ne a alban da waya ko ya dauko android ta 100 ya bata ba ka suke ba to me zai nema a gunta lokacin ta bugo to ya guri to sai ka daga galibi abin da yake samun ƴaƴa mata na lalata da yawan su wallahi sakacin iyayensu ne sun busa cikin talauci ita kuma da ɗabi'a ta ga kawayen tana cikin ado ita ba ta da shi za ta rika takeici to wanda zai ba ta wannan kayan adon ta samu me zai nema ta hana shi to shi yasa mutum ya tsaya in ka tsaya dan Allah kake yi kana ba su daji arzikin da Allah ya ma Allah ya sani Allah cewa fa liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi in Allah ba ka yalwa to ka yalwata musu in kuma Allah ya takaita arzikinka to ka ciyar da su mimma atahulla daga irin abin da Allah ya baka dai za ka ga ita ma ta gamsu ana sayan hodar dubu goma sai ka ba ta dubu ɗaya sai ka dubu take saya ta dubu ɗaya sai ga sakamakon kayi biyayyen kai ma kai dan Allah sai ta soho da dubu ɗayan ta shafa kuma ta fi kyau sama da wata shafa ta dubu goma saboda kwarjini na Allah ne ai yasa da dole in kana da 'ya'ya mata da kanne mata to kana mutunta su kana kula da su kana ba su dan abubuwan masarufin rayuwa don su kare mutuncin su kar wani kadangare zai saka maka bala a cikin zuriyar ka Allah ka tsare imanin Allah ya ba mu ikon canza dabi'u game da 'ya'ya mata da kuma alan mata sai mu tsaya anan ko to ba mu Allah subhanahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk